الهدى والمتقين والعاقبة للمتقين والعاقبة إلى الشياطين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau laraba daren alhamis ashirin da uku ga watan jumada al'adar shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da shida bayan jira annabi alaihi salatu wa salam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ashirin da biyar ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiya idan ba manta ba mun zai darasi na kusa da darasi ba na darasi na hamsin da takwas za mu tashi darasi na hamsin da tara a wannan littafi mai albarka na ahkamul jana'i za kuma muna cikin babu ma ya shiru mu inda al-qubur mun tsaya a gaba ta shida za mu tashi ta bakwai as-salatu ila al-qubur shafi na ɗari biyu da sittin da tara a wannan masallaci mai albarka na mu'assasatu salafiyya da ke ganin albarka muna roƙon Allah wa ɗaukakin sarki ya agaza mana malaiki na bakwai abubuwan da suka haramta a yi a wajen kaburbura ake ta magana sai ce to na bakwai as-salatu ila al-qubur yin sallah a gaban kaburbura ga kaburbura kuma mutum ya ji kawai a yi masallaci a cikin makabartar ko kuma a daura da makabartar to sai ce lil hadith al mutaqaddim anifa saboda hadisin da muka biya dazu wani hadisi ne yana nufin wato a baya shine da annabi yake cewa hadisin marsadul ganaw da annabi yake cewa la tusallu ila al-quburi wa la tajlisu 'alayha yawa mun biya shi a wancan wata sun za a tuna kada ku yi sallah kuna masu kallon kaburbura kuma kada ku yi sallah akan kaburbura an san cewa wannan gurin kabari ne a zo a yi sallah kun ga jiya magana da muke mu shi musamman mu ba hauki ba mu da tsari makabartun mu zaka ga kawai barkatai ake ake ake gini jiya na fara wata magana cewa ya kamata a ce wanda suka ba da wakafi suka yi wakafi na makabarta su rika ba da doka mutum zai ba da zai ba da fili ya ce to wannan filin abin ne kowa zai tafi da layi amma wanda wani da wani ya halatta misali ya ce duk wanda aka san farawan gwamnati ne ya yi shuhura kar abu ne mashi a makamanta duk wanda aka san yan tiktok ke ba ta da kunya tiktok kar abu ne ta maka irin waɗannan abubuwan suna da asali a musulunci suna da shi kamar da na ba ku misali akwai wanda a da yi mutuwa shi kin sallah aka yi masa a cikin jami'ai ko ibn da ada mutum uku aka biya kuɗi aka ce su kai shi makabarta kuma kar su kai shi cikin mutane mutum uku kacal aka biya kuɗi aka ce su je su kai shi to yana da muhimmanci irin kula da irin wannan amma mu makabartun yanzu za ka ga haka kawai sai wani je samu wani gefe kawai a ware in ka je makabartar dan dole za ka ga an wawware yan unguwa kaza an zo nan gurin suke yi yan unguwa kaza can duk wanda yake zuwa zai gani makabartar nan kuma ba ta ku bace ba wani sharadi na cewa za a ware a ai mai makabartar wanda ya bayar ji dan dolan da ake cewa ya fi kowa waye zai ba da makabartar bin ware cewa sai wani da wani har an ware cewa an kaso ko da zan je wace ajiye wasu na san inda zan yi tunda na san na san dan unguwa kaza ne guri kaza suke binnewa ko kuma ba wannan ne ma abun haushin ba abun haushin shine kaga wani ya je ya shafi guri kawai wai ɗan gidansu kawai za a binne a gurin ya mutu wani ya mutu a gidan da shekara goma sha biyar kuma wani ya ƙara mutuwa sai ga an ƙara zuwa an samu mai guri saboda wani gurin su ne ba wanda za a binne sai su wannan duk baya cikin tsari na musulunci sannan wasu abubuwa da muke yi a yanzu ka'ida duk gwamnatin za ta ba da fili za ta yanka ce ka'ida sai an fita makabarta da asibiti da makaranta sai ka sha mamaki ina makabartu yanzu duk wayannan guraren da aka buɗe na nan manya za ka je ka ga unguwa ƙatuwar estate amma ba makabarta kuma kun lura cewa game da na faɗa makabartu yanzu kaɗan suke yi domin ko ta gandu mai mai aiki babu wanda inda za a dawo tsarin musulunci inda ba mu da wannan kular kaga in ma gwamnati ta fitar da filin makabarta to wata alan sun cinye wasu masu ta hannu da fili sun cinye gurin an sai da ya koma gida mu kuma ba ruwan mu don ba mu da kula an fahimta da kyau ko to saboda haka inda za a ɗauko wannan tsari a tsarin musulunci ba mutum ya mutu sai an yi akwai mu'minatul tajhid a wannan mu'minatul tajhid din abu na farko sai an biya kuɗin haka na biyu kuɗin da kafai na uku abin da za a ɗauka a kai to idan da a ce wani zai zo yanzu tunda ba mu da wannan tsarin ya ce duk wanda ya ba da fiye amma duk mai hali duk wanda yake da iko mai hali ne ba talaka ba yana da kuɗin da zai wato za a iya ba da dubu biyar a dukiyarsa to sai a ce kar a kai shi makabartar sai iyalansa sun ba da dubu biyar amfanin wannan dubu biyar din ko goma kawai a ita tara ta sai ta kai wani adadin wani kuɗi a kuma sai wani filin sai mutum ya zo ya ce ma wai ya ga makabartar Madina a tsare su a irin mabani ya ga makabarta a Malaysia sai ga kamar yadda ka san wato zane wajen jera kaburbura kamar zane su ba ta kaka suke tafiya ba to duk waɗannan abubuwan suna buƙatar a tafi kidawomanci da al'ada a koma tsari domin mu koma mun bi tsari yadda yake to idan mutum yana ta kallon wayan abubuwan zai ta ganin abubuwa na gwance kai makabarta kawai ta koma yadda aka gada ma haka ake yi misalin da na kuma baku inda a ce inda a ce masu fitowa karara kun san kowa ne ne fili duka don mala'iku ne kawai ba sa fadawa cikin zunubi sai annabawa amma ne ya adam da yake kana da laifi to amma abin da Allah baya so rai ne rai duk wanda zai yi laifi a aiki ya tsoho waya ya bidiyo ya tura to ya raina Allah abin da ya sa wani da wani ya rika ce wai wai wayannan marasa mutuncin da suke da kamar yadda na gaya muku na ji wani yana cewa ku ajiye bidiyo na gashi nan ku yi ku ajiye in na mutu ma kun wallahu uku za ku yi kawai sauran ku tora da da disko da delta haka yake yace ba wa kowa ma ya aji to yanzu wannan wanda yayi wa Allah mujahara din laifi ne don wani ya fito ya ce wannan abin da aka yi bai dace ba ba ka kifin Allah ke in dai baka ji zafin abin da yake wa Allah ba in dai baka ji zafi ba saboda haka ba daidai bane irin wayan abubuwa idan kai laifi a ɗaki kai da Allah to karka faɗa kuma shi yake nuna imanin ka yana motsi domin ba kai da laifi bane amma yin laifi ka nuna wa duniya to ka raina Allah kuma ka nuna ba komai bane ko kuma duk abin da Allah zai yi abin da kake nufi kenan saboda haka amma da a ce a tsari wani zai zo ya ba da fili ya ce duk wanda yake wa Allah mujahara in ya mutu kar a kai shi makabartar da ya baya wallahi wanda zai rage kuma sannan duk mutanen kirki a ce kar ku je jana'izar wallahi sai an rage Allah ya kalli ba mu gandu ai kun ga shekaru a bayan muna yara a wannan wani ya taba mutuwa ya kiwon sallah a kan ba an yi wannan ko eh hadda bace ya kiwon sallah aka yi ta surutu shi karanta waye kwarai kwa shi ne muke baya bayan nan ba ɗansa shi ma ya yi malamin ba na mata muna yara ana to aka yi rika wannan surutun cewa kaza kaza shi sam shi ne tsarin musulunci domin duk lokacin da kai wa Allah laifi a su wayancan su wayancan magabata da suka yi ba daidai suke ba kenan lokacin da wayancan sa'ab ibn malik da hilal ibn umayya da quraratu bin rabi' suka yi laifi duk duniya ba sai da Allah ya gaya kowa cewa ga abin da suka yi ba kwana hamsin ba a kula su to ya haka ya kamata wanda ya yi wa Allah fito na fito ko ya jayi ɗan laikin su daina ɗan biyurin su daina ɗan shiyarin su daina haka ya kamata amma ba a haka ana taimaka musu wajen ƙara yaɗa barnar ba a gigin Allah Allah ya sauya to haka magabarta tana buƙatar wayannan ƙa'idodin da dokoki duk wayannan abubuwan da ake faɗa duk wayannan na al'adun da ake ta faɗa a Misra suka gangani irin su Yaman su Jordan su waye mu waye su duk mune to shine ma da yake la tu sallu ila al-qubur kada ku yi sallah zuwa ga kaburbura ga hadisin tan wala tajlisu alaiha kar kuma ku zauna a kai wa bi dalilun ala tahrimi salati ila al-qabr az-zahir an-nahi li zahir an-nahi yace dalili ne da yake nuna ma cewa a cikin sa akwai dalili da yake nuna haramcin yin sallah a kabari saboda wato hannun da aka fito da shi karara wa huwa qiyarun nawawi shine zabin imamun nawawi fa qala al-munawi fi fayd al-qadim imam al-munawi ya faɗa a fayd al-qadim shari'an lil hadith yana mai wa yana mai yi wa hadithin sharhi ai mustaqbilina ilaiha yace abinda ake nufi a shafi'iyya wajen imam nawawi kada ku yi sallah kuna masu fuskantar kabari gashi a gaban ka lima fihi min at-ta'zim al-bali saboda abin da yake cikin ne girmamawa ta matuka kana girmama kabarin da mutukan girmamawa ka zo gaban sa kai sallah ai girmamawa ce ta kai ta inna da ha li'annahu min martabati al-ma'bud yana da cikin mataki kuma na mai na mai wato na abun bauta Allah kawai ake wa haka mutum ya tsaya kyam ya rika baya tunanin kowa sai Allah shi ake tsayawa a gabansa an fahimta da ku amma sa wani abu a gaba za mu zo mu ji nan gaba ya zai magana akan a kawo gawa kuma ga sallah za a ina za a je gawar ba ga sallah za ta zo ga kuma gawa ta zo kai ka san da wata sallah za a fara gabatarwa wace za a fara ta azhar to shi ne zai zo ya ba magana kar ku bar gawar a gaban ku ya sauke ta an ajiye ta wani guri fa jama'a ya ani yace yana da alhadisa bi jama'i ya tattara hadisin a bisa cikarsa bayin nahi an al-istighfar bi ta'lim yace tsakanin halawa gabar mai al-istighfar shine wulakantarwa bi ta'zim da kuma girmamawa ya haɗa guda biyu yana so ya yi matarki tsakanin wulaƙantarwa da kuma girmamawa wata azimin balik da kuma girmamawa ta matuƙa sun makala fi mawdu'in akhar ya bala a wani gurin da bai ce fa inna zalika makruh yace yin haka abin ki fa inna kasra insani insanun atabaruka bi salati fi tilka al-buqa yace wata kila mutum zai je makabarta ya yi sallah a gurin kaburbura da niyyar attabaruka bi salati fi tilkal buqa da niyyar neman albarka da yin sallah a gurin ba da niyyar bauta wanda cikin kabari ba ko gane bambanci ai ko da niyyar neman albarka gurin sai a ce ai an binne shehu a dalili a gurin an gane a a kwanta a gurin ko wani an fahimta da jau ko cewa bari ya zo da neman albarka a gurin to sai yace bakari ta da a fiti malam ya azan bihi Allah to idan ka mutum zai zo da niyyar neman albarka ba to ya yi tsoro a addini abinda Allah ya bayar izini a kan saura ko da da niyyar neman albarka ka ji shehu hubbaran shehu na zakwato kai wannan zai ce to ka ki tsoro abinda babu ki a cikin addini Allah ya bayar izini a kan saura wal muradu karahatu tanzih yace abin da ake nufi da wannan makaru karhancin na tabarruki shine makaruhi ne karhanci wanda idan kai baka aikata haramun ba amma barin sa shi yafi shine karhanci tanzili in aka faɗa haka barin haka shi yafi karhanci tanzili shine abin da kai yi baka kyauta ba amma da sabon shi da ya fi yawwa kalin nawawi kaza kala ashabuna imamu nawawi yace haka almajiran mu na shafi'iyya suka ce walau kila bi tahrimihi bi zahir alhadith lam yaw'ud yace amma da za a ce karahatu tahrimin ne haramun ne kawai kai sallah da neman tabarruki gurin kaburbura sai yace inda za a faɗi wannan saboda zahirin hadisin yace lam yaw'ud yace ma'anar ba kai nisa ba daidai ce a ce ba haramun ne ka je ka yi sallah gurin kabari dan neman albarka shi kansa imamu nawawi yace wannan maganar an faɗi ta ma daidai ne wa yuqadu min al-hadith nahi an salati fil maqbara a hadithin za mu gano da annabi yace la tusallu ila al-qubur wa la tajlisu alaiha za mu gano cewa za mu aro za mu riko hadi dangane da yin sallah a makabarta fa huwa makruhun karahatu tahrim yin sallah a makabarta makruhi ne karhanci na haramci yawwa ba na mutabbanci ba ba na tanzini ba wa yan baki an yi ulama ya kamata a sani cewa anna tahrimal mazkura haramcin da aka ambata ma a baya inna ma huwa idza lam yaqsid bil istiqbal ta'zim al qubur yawwa sai ya zanto cewa idza lam yaqsid idan mutum bai nufata ba bil istiqbal ta hanyar kanta kabarin ta'zim al qubur girmama kaburburan wa illa in ko ba haka ba fa huwa shirkun in mutum kamar gurin ya tinkara kai in ji to wannan shirka ne wannan kawai ana ta baka hanyoyi ne daban-daban qala shaykhu ali mulla ali al-qari fil mirqat al-tabun da yake bi jarihi da hada hadith walau kana hada ta'zim haqiqatan lil qabr da zai zanto girmamawa da mutum ya zo yana yi haqiqatan lil qabr yana yi ne dan kabarin wa sahibi kuma dan wanda yake ciki la kafaral mu'azzab da wanda yake yana girma girma makabarin nan saboda girma ma yake da ya kafirta inji mulla ali da tsari wani babban malami wa tashabbu bi al-mawdu'a wa tashabbu bi makruh ko gida su kuwa a irin wanda yanayin yake to wannan kuma abin ki misali ka je ka ga wani wanda ya zo yana yin shirkar karara kai kuma ba shirkar ka zo yi wanda tabarukar ka ji to kai kuma kayi makaruri mun faɗi makarurin kuma a baya wanda imamu nawawi yace da za a ce masa haramci ma lam yab'ud bai yi nisa ba wayan baki an yakuna an yakuna karahata tahrim ya kamata ya zamto dawo ciki ka daina zuwa yawo dawo wayan baki an yakuna karaha da tahrim ya kamata ya zanto karhanci ne na haramci wa bi ma'anahu a cikin ma'anarsa bal aula minu ba da yake bari wannan magana karhanci na na haramci shi ya guda ce wa ne shine aula minu sai yace al jinazatul mawdu'a ko kuma wato wanda ya fi dacewa da a faɗa mara aka gina al jinazatul mawdu'a ajiye gawa ka ji magana da ne kenan a kawo gawa ga sallar azhar ga kuma gawa an kawo ga sallar azhar za a yi ga gawa an kawo yace mafi dacewa da wannan haramcin shi ne al-jiradatul mawdu'a a kawo ma gawa a aji wa huwa min mawqili bi ahli makka shi ne abin da aka jarrabe mutanen saudiya ne duk wanda yake saudiya zai gaya ba ba sallar da za ka yi ba sallar gawa sallar gawa ai salli ala al-amwat kawai zaka ji ana yi ko kuma a gaya ma almai almai take wa tifl idan mutum ɗaya ne za a gaya ma in da yawa ne za a gaya ma in mace ce da jariri za a gaya ma za a ce dan ka san irin addu'a da zaka yi amma mafi yawanci salli ala al-amwat ku tashi mu yi sallah ga gawa wasi za a ce ba gawa ɗaya ba ji sallah a maka ne ko a madina domin su in aka yi mutuwa nan ake tawo da gawa a zahar la'asar magrib isha asuba duka sallolin nan sallar gawa kan ka rika yin take ne to shine ma da yake babban abin ta kai shi shine idan kawo gawo wakin nan wata rani na taba gare inda ake fito da gawo wakin amma ban sanya ake ake su bayan an idan sallah ana fito da su na zaga haramin maka na ga ana fito da su a wannan abin nan da suke tura ɗan kike ɗan motar nan ta su da ake tura na ga ana ta fito da su wanda sun da na san cewa su ma malam malam ya faɗi wannan ne a lokacin suna da wannan kurakura amma yanzu na tabbatar suna da gurin ajiyewa da wayannan mutanen kullum cikin tsari suke ya faɗi wannan ne a lokacin yana ganin ana ajiye gawawwakin a gaba inda liman yake amma yanzu can ake samun guri a ajiye su to idan haka suke yi kuskure ne kamar yanzu mu a kama da gawa nan sai kawai ajiye ta a gaba gaban liman to shi ne kuskuren amma a ce a ajiye ta a nan wannan farfajiyar bayan an gidan da sallah a shigo da ita a yi sallah wannan shi ne ba dan ba laifi ba amma a bata a gaban liman kuma yana sallah a za'ar ko la'azar ko magrib shi ne kuskure shi ne maganar da malai yake shi ne yake an jarraba mutanen maka da wannan amma a da ne komai yanzu tsari ke maka haifi ya zaru da jinaza da inda da ta'abai ka gani yace saboda suna ajiye janaza to wannan zai samu ko da yake shi ma ya faɗa mabdile bi ahlu makka ni magana da nake ma ga ɗan madina amma a makka wannan kuskuren kamar yana ko da yake inda na gani sun fito da zawar gaskiya wani ta wajen sabon gidan nan ne can gaba na ga ana fito da ni kaga shi ma ba a gurin ka'abar ta an ba ba nan na gani ba gaskiya to idan a wajen ka'aba ne shi ne kuskuren يضعون الجنازة عند الكعبة تعجل جنائز الغاوة أو دن كعبة ثم يستقبلون إليها sannan su fuskance ta wannan shine kuskure mun dai gane wannan abin da ake nufi an kawo gawa a ta da a gefen dama ko hagu ko baya in an yi da sallah a ɗauko ta a tallace ta domin kada ya zamto yayin girmama Allah kuma ana haɗa da gawa to shine abin da malai na takwas a salatu inda ha yin sallah a wajen makabartar shine inda ha ai inda makabarat walau bidun istiqbal ko ba da niyyar fuskanta ba ko da ba a fuskance ta ba wa fi hadith a cikin wannan akwai hadisai kaga wannan wato yana magana ga waɗanda suka sa makabarta a gaban su ba wanda suka ba ta baya ba يوه الأول أنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي يأتي الأرض كلها مسجد النبي يأتي قصى غباء إنت وزلتي إلا المقبرة أما وين مقبرة ita ba masallaci ba ce me yake zuwa ce ba ne sallah a ciki wal hammam da ban daki dukkan ban dakin gidanka dan za ga wani ban dakin gidan wani ya fi dakin ka kyau kwarai kuwa kwarai kuwa da zo da haka bala tun da sunan zaban ɗaki kawai sunan zaban bala yi komai a ciki ba tun da sunan ka san wani wani mutumin mu da kuke harkar dawa da ke karatu a ingila wani dabta yana cewa a kenya ko a nairobi kamar kenya ne haka yake kwanan nan ne muna wani gurbi yake cewa ya shiga wani ban ɗaki ya rasa wallahi ya rasa mini dan na ruwa ga shi dai ba jure dan boko amma Allah ya ce ya rasa yin dare a sai da ne ba agaji eh yace ya rasa yin dare ne ba agaji wajen arziki wata mata sannan ta gaya mata wato ga bai da zai a aka ta tsokanar to irin wayannan abubuwan misali wannan ban kai shi kaje sai ka rasa ba inda inda ko ba haya kai ba za ka kai ba sai ku da ke gaban da cikin da gina duk wannan taron abubuwa akwai almako za ta wani radiya ya fi zafi ba jari ba ko ba ka wani shi ko wannan za ga duk wanda ya fito sai an wanke to ko wannan cin da sunan zaban aiki ba za a yi sallah wane mu أخرجه أصحاب السنن الأربعة وغيرهم بسند صحيح على شرط الشيخين kama kare hakim kuma wannan kawai su ba in jiya wai ba iya ba baki ne yake yi ba dan na ga hadis ababa wannan fararen su zo wani bambo na wajen da kaji ne sai da mun mu kaji suke za su kare shi nake ake ba mu kare suke yi ba ake ake raina wani wani eh yawa eh to sai a kiyaye wallahi na gan suna kokarin ballawa na ce to ba mu kare bane an gane ku to wannan shi ne to sai ya ce ala shirin ke kai kama kare hakim wa baka huddaji wa wa'in abin irsal haji hadisi ne mursal an kawo shi wa mursalin min sahabi saka wale da bi dai ne ji ba dauke shi a komai ba walau sallima bihi ko da an sallama fa kan ja an tariqin ukhra salimatan min al-lisan ya zo ta wata hanyar daban an gane ko ya kubuta daga wannan irsalin wa hiya ala jaddi muslim to hadisin ya inganta ta wata hanya wa qad fassaltu al-qawl fi dhalik yace ko da an sallama aina wari magana akan haka a cikin asabarul mustadaf a wani littafi ake kira asabarul mustadaf bil mabahath as-sadis min as-salam الثاني عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاه بين القبور annabi ya yani a zayin sallah tsakanin kaburbura mutum yaje tsakanin kaburbura a nan zai sallah ko san wanda suke harka da bokaye su wasu ana ba su sallolin da za su yi a nan a ce ka je yanzu ido ya dauke a makabarta to shiga kai sallah tsakanin kaburbura saboda neman duniya kuma zai je dama ba a shiga wannan harkar sai ka kwashe kayanka daga gaban annabi alaihi salatu wasalam ba kai ba ki da kai da bokan duk ba annabi ba ku rawul bazzar min turuki min turuki an anas قال الهيثمي في المجمع ورجاله رجال الصحيح قلت ورواه ابن الاعرابي في معجمه والطبراني في الاوسط والضياء المقدسي في الاحاديث المختاره وزادوا على الجنائز iska tsara cewa na salati a bainar kuburi alal jana'i ko ga wace a wata ruwayar an haramta idan mutum zai yi sallar ya dauki a yin sallar yanzu sai a ce a dauka a kai makabarta a cikin makabartar za a yi sallah a ajiye zaki a kawar a yi mata sallah annabi ya hana duk ba ga filaye ba ga musalla to an za a yi sallah sai a dauka makabarta kawai in aka dauka in aka je binnewa za a yi ba sallah ake a nan ba kan wani ya kawo mana magana cewa annabi ya je wa mai jaran masallaci sallah a makabarinta wannan daban yawwa wannan an yi bayani daban cewa kaga ai ba zuwa kai kai wata sallah mustaqilla ba wannan an baka dama cewa wanda bai samu sallah ba zai iya zuwa yayi sallah ga kabarin da ba ya sallah da bai yi wasu da bai samu sallah ba wannan daban أخرج البخاري قوتي الثالث عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم النبي يقول كل كسن يسلولونكم أتكين جدا جم أقول كما كان كما كان ما كتب صلى أدواء كاجي kawai jira sallah zaka ka kiyaye da ba ana ta da sallah karfe biyar da minti talatin da biyar to an kirawo alfijir ya kullo misali an kira a salatu biyar da ashirin sai ka miƙe kai yanka a kai alfajirin ka ka san minti nawa ne yake kai ga masallaci kana fitowa biyar da rabi minti biyar zai kai ka kana zuwa kana shiga tayarwa za a haka ake so ka yi na fulan ka gida in kuma ka je ba a tayar ba to da ka gida sai ka yi tahiyatul masjid wannan kuma sai kai koma ka zauna duk da ka yi rak'atai da fajr a gida in ka shiga masallaci sunan ta tahiyatul masjid wannan ba rak'atai da fajr ne domin rak'atai da fajr so ake kai a gida sai dai ga wanda suke tafiya masallaci da wuri an gane ko kamar wasu sun saba wannan mutum ya tafi karfe hudu to wannan kana ciki za ka yi da an kirawo sallah sai ka miƙe kai sallah ka koma koma ka zauna sai liman ya shigo kuma sai a tashi da sallah amma wanda yake a gida ko da kana tafiya masallaci da wuri kamata ya kafin ka fita kana da gurin da kake sallar nafila kayi nafila sannan ka fice masallaci ya kamata mutum ya zanto yana da gurin sallah a cikin gidan ka yanzu wannan gurin su dai cikin kan sallah kai ka ware sunan sa musalla wannan gurin shi ne magabata an wani baya son fita in an zo neman sa an ce ina wani baya son ranar fita sai ya ciwo matar ta kice ina masallaci wannan masallacin da gidan sa yake nufi abin gigi ne akwai intibali a kalmar shi kenan da a kyale je ibada saboda haka wannan shi ne to sai ce wala tattakhiduha qubura idalu fi buyutikum min salatikum kurka sanya wasu daga cikin sallolinku a gida wala tattakhiduha quburan kada ku sanya su zamto kabarbara kada su zama kabarbara in domin gidan da ba a sallah sunan sa kabari domin muka kabar ta ce ba a sallah kada Bukhari wa Muslim wa Ahmad Arabi dalili na hudu عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم مقابر النبي يقول كلا ku sanya gidajen ku su zama makabartu kar su koma makabarci inna shaytana yanzuru min al-bayt alladhi tuqra'u fi surati al-baqara domin shaytan yana guduwa daga gidan da ake karanta baqara shi ne aka ce in kai sabon gida baqara ake biya an gane ko in an biya baqara ko sabon guri ka karanta baqaran ka a ciki in kuma an tafi da za a kai hawa ya ce mace ce akwai a mata da ta yi da ta sa gaba ta karanta addu'a shiga gida sai kuma ta dora da hadisin muslim a'udhu kalimati llahi tammati min sharri ma khalaq annabi yace duk wani abu mai cutarwa na kwari da kuma cutarwa ba za su cutar da kai ba kai ma ko sabon guri ko hotel ka je kaga dai hotel sai an gyara shi tsaf zaka shiga to kabiya kar ka je ai hotel ne ana iya samun cutarwa kaga an je gyara akwai abin da zai iya cutar da kai kai baka sani ba to ka biya wannan duk wani abu da zai faro da zai iya cutar da kai annabi alaihi salatu wasallam ya ce sai Allah ya tsare ka daga shi da tawaran Allah ya ji kansa dan da yana karatun muslim in ban manta ba abu yana faɗa cewa dan da suka je na jin sabon kiran nan suna Madina gidajen jin da jin na kasa ne yace wallahi sun sha kwanciya mutum ya farka ya ga kunawa a gefen kansa yace amma kuma da yake sun biya wannan addu'a sai ka ga wata ma komai ba in ka ga ta hadan larama to ba kai da addu'a bane sai kai bari ka gwada shi kuma Allah ba a gwada shi ka daina wa Allah kallon mutum Allah ba mutum bane yawa to wannan shi ne to sai yace a kare da mutum kaga Allah akalli bai kamata a riga daukan wata kwana ta ji sai ba ma baka karanta bakara a aikin ka ba ko da goro ne a ce baka karanta bakara karaje hu muslim wa kan tarjama al-bukhari lil hadith al-thalith bi qawli imam al-bukhari ya tarjama wannan hadisin na uku da fadin da cewa babu karahiyati salati fil masajid yayi babi yayi masa babi a cikin sahih al-bukhari al-jami' al-sahih ya kawo cewa babu karahiyar salati bil maqabir babu da yake magana akan karahancin yin sallah a makabarta wa bayyana waja zalika al hadith fi kanhi fa qala ma maqtasaru sannan imam ibn hajar ya yi bayani jari haka ya ta kaito yake cewa idan bada ne kauli bil hadith ya yi istinbadi ya rayu a cikin hadisin da badin da cewa la tattace zuwa kubura da annabi ya ce kar ku riki wato gidajen ku a matsayin makabarta annal qubura laysat bi mahallil ibada ko mahallin lil ibada yace saboda kaburbura ba guri ne na ibada ba kun ji ko ba guri ne bare na ibada fa takunu salatu fiha makruha shi za a zanto sallah a cikin magabarta makruhi ne amma mun bari wannan makruhi wanda suka kawo wa kan na da al-isma'ili al-musannaf fi hadhihi tarjuma amma al-isma'ili wanda daga cikin manyan malamai yayi munaza yayi jayayya da Imam Bukhari akan cewa babu karahiyatin salati um din kawo fil maqadir shi yana yana da objection shine naza yace bai daba fakari yace al-hadithu dalil ala karahati salati fil qabri kujo da masara yace hadisin yana nuni cewa haramcin da karhancin da ya gawo wai shi ne ka shiga cikin kabarin in an haka kai sallah a ciki la bil makabir yace ba makabar sai ake nabi kun ji shi na da tawilin kurji sai nace mala albani yace sai nace kadura da bil abdul makabir yace to tunda zo kace a kafa lafazin makabir yace to hadisin ma ya zo da lafazin cewa ya zo da lafazin al-maqadir ba al-qubur ba kamar rawahu muslim min hadisi abu hurairah bi lafzi la taj'alu biyutakum maqadira yace to za kai da wannan sai annabi ya ce kada ku riki gidajen ku a matsayin makabantu an kawo shi da ba qubur ba to ya zai da wannan kun je da ake raddi ko na ilimi ba da hauka ba kawai da yan social media ke shi kala gida ba da ilimi kaga ya yarda cewa annabi bai faɗi makabira ba sai albani ya zo da ya zo gari ne ya ce to da ya zo yi mara rabbi sai ya ce to annabi ya faɗi makabira kai ne baka sani ba kaga nan ya kare domin shi ba da ya ga makabiran ne bi zai yadda domin kalmar ya kawo annabi ba ike faɗa ba to sai aka ce mar aka yi mar ilzami to ya faɗa qala ibn al-din kun san babban matsalar mu ne duk wannan rikici wanda kuka ga ana yi harka abin da ya shafi makabarta da waye ku san zuciya da bangaren ne janyo aka fada wannan ramu kun san a shekaru duk wanda ya yi hira da iyaye masu shekaru da yawa zai gaya ba kafin rigingimin rigimar tijara da ɗarika da roko duk ɗan tijaniya na gaskiya ne da ba ta addu'a makawarta ba daga kabari duk wani abin da muka biya ba a daga kabari ya tudu ba a sadaka uku mun biya da su a nan ba bakwai ba arba'in ballantana ɗari ba ɗari ba shekara duk ba zai da su ba Muhammad Malam Muhammad Salga ai mun biya littafin da su a nan dan karamar risala da yi to har wanda ya kirkiro sadaka uku sai da ya fara ba ta yi amma da matsalar izala ta shigo shi kenan sai aka koma kawai kuma sai aka koma har isbal dan tijaniya ne shekara hamsin baya su ne masu tsage wa juna rance da Allah da aje gemu da rage tsuntuwa duk ba ta yi duk ba ta yi duk suna so in ka ɗauko littafin ba na gaya musu tafsiratul alam na in yan akwai jazzatul istiraha a ciki ba in ka ɗauko wannan littafin za ka tarkisi ne gaba ɗaya na sifatin talatin da amma da yake abubuwa sun zo na san zuciya da bangaranci da sai aka aji to amma da hatin da akwai da zakabai wannan da talatin mai da muka taɓa biya a nan malam ibrahim galib ya taɓa gaya ne a biyar na jiyoyi a lokacin ba na manta a kurbi har yanzu yana nan wasu na yi fotokofi mun biya da su da ana kun gani waye ya littafin kurukuru kun ji maganganun da ya kawo a to shi addini ba zancen na gidan tuwa ne na Allah ne a ajiye son zuciya abu mai Allah yake so wani wani kazan burget da yake duk gurin da aka ce ba rike ba rike ce za ka ga in mutum zai ba addini zai yi da gaskiya kuma dan duniya ne dan duniya ba haka duk gurin da yake ba rike haka yi wata rana sai aka yi mutuwa wani wani mai ikkan wani mai makaranta makaranta a ikkan abokin wani abokan mu ne su malam Umar Hafiz sai aka je binne to shi kowa ya san shi dan izala ne da aka zo binnewa kuma ga wani abokin sa aminin da shi kuma dan dare kai babban mutum ne da aka zo binnewa sai aka zo wajen zuba kasa kawai ya shi ne binnewar kawai sai tunda duk abokan sa yanzu an san shi ahlus sunna ne kowa sai aka kawai aka fara zuwa kasa sai yau na bukin nan yace karka zuba karka zuba yace ne faru yace sai an fara zuba wata yace zai tsaye ne kawai sai da jiya na yi baki da kuka wai an zuba ma wallahi kun ci su malam wala mun yi zaman lafiya da ki yarka kuka wai an zuba ma wancan kasar da ba ita ya kamata a zuba ma saboda haka ana cikin yin wannan an wuce wannan gabar kawai sai aka zo wajen zuba kasa sai shi ne masu abokan na gaya muku duk yawanci abokansa shi a ɗaliban ilimi ne kawai sai aka rage wannan shirin kasa sai shi wannan mutumin ne bai hakura ba sai kuma cewa ya za ku rage masa yace ai haka sunna take yace ai zama da akuyoyi yace zawo din yace zawo din kai ai wato za ka sha jira ba irin wannan yace zawo din wallahi kawai sai rinka kuma wallahi malam Musa ba na ku bane na mu ne kuce ni wallahi yana to irin wayannan abubuwan za ka ga abubuwa ne wanda ma an zara lahu bi hannun sulta ba an zara lahu bi hannun sulta kawai an bari al'adu da abubuwa sun zo sun danne addinin ba kunya ake ji a yi ko tsoro ake ji ɗayan biyu ko kunya ko tsoro saboda wani yana ganin ya zo da shi ya zo da sabon abu mutane za su yi rejected cewa ba a yadda ba alhali kuma haka jikau amma akwai semina da yawa da yanzu na gaba da ana zo a fito da musamman ma za ka kawarci a yi musu akan kawai workshop akan ya ya kamata a rika kula da makawarci kuma zai fa'ida zai fa'ida matuƙa abba malam abba malam shi yadda kabiyar kabiyar ka iya karatun da ka ji su din nan ne da suke kula da gurin su za su sarrafa gurin ba da za ka yi amma idan alal akalla sun san ya za a yi to da sauki to sai ai abin da ya kamata to wannan shine to shine ma da yake cewa ina muke kultu qad warada bi lafzi al-maqadir kama rawahu muslim min hadith abi hurairah bi lafzi la taj'alu buyutakum maqadir wa qala ibn al-tin ta'awwalahu al-bukhari ala karahati salati bil maqadir imam al-bukhari ya fassara shi da cewa makaruhi ne ai sallah a makabarta wa ta'awwalahu jama'atun wasu kuma daga cikin jama'a sun fassara ala annahu inna ma fihi nadbu ila salati fil buyut wai yana kawo mustahabbanci ne na yin sallah a gidaje kawai kar ku rika barin gidajen ku kai idil mauta la yusallu yace saboda wani mamata ba ta sallah ba ku ji raji a nan wanda ya mutu baya sallah ka annahu qala kamar cewa la takunul mauta kada ku kada ku zama kamar matattu alladina la yusalluna fi buyutihim wa hiya al-qubur wanda ba ta sallah a gidajen su sune kaburbura duk wanda ya mutu gidansa ai shine kabari ko to kar ku zama kamar kare yace fa amma jawazu salati fil masajid amma halaccin yin sallah a makabarta aw al mar'u minhu ko kuma hanawa balaysa bil hadisi ma yuhadu minhu dalik a cikin wannan hadisin ba abin da zamu rika daga wayannan abubuwan biyu dai mu nemi wani hadisin da shi haka yake ibnu kin kullu albani yace a in arada annahu la yuqadu minhu bi tariqil martuqi yace idan yana nufin baya wato ba za mu rika ba na halin yin sallah a makabarta ta hanyar da take mantu shi ne abin da ya fito karara yare ne na malamin usulu fa musallam yace wannan mun sallama mar wa in arada nabiyya zalika mutlaqan in ko yana duba hadisin gaba ɗaya ya koyi cewa ba za a yi wato ba zancen magana a makabarta a maganar sallah a makabarta yace fala mal albani yace ba musallama ba fa kadi kaddamna wajen istinbadi domin mun gabatar da hanyar da ya biye istinbai wa qad naqala ibn al-munzir an aqal ali al-aini ibn al-munzir ya kiro daga mabiya yawan ma'abota ilimi to anna mujista da lu jihad al-hadith sun kafa hujja da wannan hadisin ala anna al-maqbara laysat bi mawdi'in lis-sala to a makabarta ba gurin sallah bane wa kada qala al-bagawi haka ne imam al-bagawi shi sahibu jarh sunna ya faɗa al-kitabu da imam al-qattabi من جريهم فيكم سنن أبي داود معالم السنن قلت نتي وهذا هو الأرجو ولا مغنى كما إتتي به أن الحديث سوى حديث يدل على أن المقبرة ليست موضعا للصلاة مقبرة ما أقول إن الله بل لا سيما بلفظ أبي هريرة musamman ma da lafazin Abu Hurairah fa huwa tsawo fi jilala shi ya fitowa da dalilin karara wa qaulul Isma'ili da magana Isma'ili da yake cewa ya dillo ala karahatis salati bil qabri la bil maqabir da yake cewa wai hadisin yana magana ne kada kai sallah a cikin kabarin in an haka ba ba a makabarta ba ma mukhalafati sariha duk da cewa magana ta sabawa hadisin karara li hadisi abi hurairah ta saba hadisi abu hurairah malin ce fala ya sunu hamlu hadisi ibn umar alayhi bai kyautatu a ɗauki hadisin Abdullahi dan Umar akan wannan maganar ba li anna salata bil qabri ghayr mumkinatin ada domin sallah a cikin kabari abu ne da ba zai yi ba al'adar ta ma aka ce ke sallah a cikin kabari ta yaya ta yaya kabarin ai ka lura ma ai ba a nince yake ya kalli gabas ba ko ba haka ba a kwance yake ya kalli kudu da arewa ko kan yana kudu kafa tana arewa ko ba haka ba ne to ta yaya za a yi sallah ta yaya yace da ma ne ke yake ya kalla ka iya cewa wannan magana ka kawo ta fa kaifa yu'malu kalamu shari'a alayhi sai ya za a dauki wato kalmar mai shar'antawa a kai Allah madaukakin sarki ko Annabi alayhi salatu wasalam wa qawli ibn tin shi kuma ibn tin da yake cewa al-mauta la yusallun wai mamata ba ta sallah yace dan da bitayi kun ji wata magana ta ilimi da za ku ji ta sabuwa yace wannan magana ba ta inganta ba li annahu lam yarid nassun fi shar'i yanfi zalik don ba wani nassi sarihi da yake nuna ma cewa wai na kabari baya sallah da yake kora haka wa huwa min al-umur al-ghaibiyya yace al'amari ne na gaibi yana sallah baya sallah kai baka sani ba allati la yanbaghi al-battu fiha illa bi nassin wanda bai kamata ka yanke magana akai ba in ba da nassi ba a lokacin na kabari baya sallah to sai ka kawo nassi wa zalika mafqud yake kuma baka da shi baka da nasa bal bari wannan magana kar ja a ma yuqilu itlaq al qawli ne abin da yake rusa sakin magana akan cewa ba wato ba a sallah a kabari yace wato abin da yake rusa haka ya zo wa huwa salatu Musa alaihi salatu wa salam fi kabari ko annabi Musa ya yi sallah cikin kabarinsa كما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة القصي وجهه على ما رواه مسلم كما إذا النبي ياغي النبي موسى يرى صلى daren da aka yi Isra'i da shi duk mun yi wannan hadisi a lu'ulu wal marja in za ku iya tunawa to saboda haka ya gani alama rawahu muslim fi sahihi muslim ya rawaito a cikin sahihin sa wa kadhalika salatul anbiya alayhi salatu wassalam haka nan sallar annabawa muktadi nabi suna ba koyi da shi tun tilkan lailati a wannan daren da Isra'i ai an ce al'anbiya jami'uhum ahya'u ko lamma ata baitul muqaddas da'u sallabihim ko yawa saboda haka sallabihim yayi musu sallah wa hum ladai wala'u ko yawa ka saboda haka yayi musu sallah gaba daya to wannan bai tuka kawai na kawo amma nan dalili yake kawo sai yake في سيد بل ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قال يا ثبت النبي ياتي الانبياء واحياء في قبورهم يصلون annabawa rayayyu ne a kaburburan kuma suna sallah kuma hadisi ne mai kyau abu ya ala ya ka a musnad din da isnadin dai yace ni ma na fitar da shi a cikin silsilatul hadisi sahiha hadisi mai lamba ta 122 bal kan ja anhu sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahammu mimma takarna yace ya zo daga annabi wato hadisin da gami ya gami ma waɗanda muka ambata wa zalika fi hadisi abi hurairah fi su'al al malakaini lil mu'min ai ya zo hadisi abu hurairah da malaiku bi za su zo wa mu'mini tambaya bil qabr a kabari fa yuqalu lahu zisni da shi iblis kashi ka zauna haka za su ga wa mu'mini in dai mumini ne kai mala'iku biyu suke shiga gabar gidan ce ta shi ka zauna ya hayya kai fa yajidu sai mutum ya zauna qad musbilat lahu al-shamsu an kusanto masa da rana wa qad adanat lil ghurubi ta nemi izinin ta je ta fadi wa yuqalu lahu sai a ce da shi ara'aitaka hadha alladhi kana fikum ma taqulu fihi ara'aitaka ba mu labari هذا الذي wannan bawon Allah shine Annabi alaihi salatu wasalam kana fi wanda ya zama a cikin kuma ta kulu fi me zaka ce akan sa za a tambaye ka a ce me zaka ce akan annabin da aka turo muku Allah ba zai tambaye ka kowa ba wani malami ko shehu ko a'a annabi za a tambaye ka me zaka ce akan sa saboda haka in da girgire kai da shi a duniya zaka gane kuranka shi ne muke cewa ba a yi wa annabi kishiya wajen biyayya ba ma kunyar kowa mu faɗi wannan yadda za mu ce ba ma ba ba a yi wa Allah kishiya haka ba za mu ji nauyin faɗi cewa annabi ki kaɗai ba za a yi maka kishiya ba to kunyar kai ma da kai wa annabi kishiya ba ka ji kunyar faɗa sai mu da za mu ce bai halatta a yi wa annabi kishiya ba ina mamakin mutane wallahi kunyar ba za ka ji wajen faɗa cewa annabi kaɗai za a yi wa biyayya to kunyar ba za ka ji kawai ko ina za ka je ka faɗa cewa a inda ta shi ne annabi ki kaɗai za a yi wa biyayya Allah ki kaɗai za a yi wa bauta annabi ki kaɗai za a tsantsanta da biyayya yanzu wannan zai fi kunya faɗa ko da irin sura za ka bani ka faɗa amma dai tafsirin shi ne wannan an Allah ki kaɗai za a bautawa annabi ki kaɗai za a yi wa biyayya in kai kana jin nauyi akan wannan to munafiki ne kai har yanzu imanin ka da rawar saura Allah kuwa annabi shi kare za a yi wa biyayya domin kun ga a kabari Allah ba zai tambaye ko iyayen ka ba za a tambaye ka ya kan kula da su ba ruwan Allah da wannan ba zai tambaye ka a wannan gabar ba tambaye ka zai wanda muka aiko maka ya kan da shi wa ma za ta shahadu alaihi wa ta shaida za ka bayar a kansa za ka ji a shahadu anna muhammadan rasulullah ka tuna cewa wannan kalmar da'atuhu bi ma amara wa tasdiquhu bi ma akhbara wa tinabu ma da anhu wa zajara wa alla ya'budu allah illa bima shara'a wannan jaradan ka kika su kai ma biyayya cikin abin da ya umarni ka ganta ta cikin abin da ya bada labari ka yi wa'annan abubuwa wacce na ma da an wata jara da abin da ya hani ya tsorata a kai duka guje su baka bauta wa Allah da komai ba sai da abin da ya fi tamfi haka haka da kai tsakani da Allah duk ibadar da kake yi wanda annabi ya tamfi sai wannan abu ba za a tambaye ka to kawai sai wani ya dora ka a keken tsera kuma ka hau da maturity din da Allah ya baka hankali da bambance abubuwa yanzu da ka zo musamman wanda za ka ga ya shiga makaranta yana karatu DYDS ya salmin ya cika feji ya juya baya saboda kwakwalwa yana kurubin amma ya kasa kurubin akan addini haba ai karatun ka bai yi amfani wani haka ne ai ya kamata yadda za ka iya kurubin a duniya ce cewa lallai YDS din nan sai an samo musu mahalli to ya kamata a ce lallai a addinin mu sai mun samo komai mahalli idan ka ce ne a wajen ce waye ce ayi annabi ne to shi kame ina ba a ana wani ne yace a to ba shi aka aiko mana ba shi ma yayi wa annabi biyayya shi ne kawai ba to wannan shi ne yake cewa um فيقول زي زي دعوني حتى أصلي mahallin kyawun zai riƙe shi mumini zai ce to ku kyale na har sai na yi sallah ku kyale ni ne sallah fa ya kula ni zai ce innaka ta tafa za mu kyale ka kai sallah Allah ka sa mana cikin na'am lokaci yayi to kun ga sai mu tsaya fara hadan amma nan da yake fa hadan hadisi nan ne gurin tsayawa ba hadal hadis gaba can wa qaddalal hadisu dan ya kamata mu tsaya ma yace ba hadal hadisu sahih wannan hadisi ya fito karara fi annal mu'mina aidan yusalli bi qabri cewa mu'mini ma zai salla kabarin sa wa badala bi zalika alqawlu bi anna al-mauta la yusallu kaga magana cewa mamata ba za salla gaba eh ka tafi nan wannan magana a rusa mu'mini zai wa daraja anna al-murad bi hadisi ibn umar kuma wato ya rinjaye da cewa abin da ake nufi da hadisi Abdullahi da Umar annal maqbara ta laysa mawdi'an lis-salah wato ya ne ya rinjaye da wannan magana na cewa lalle hadisi Abdullahi da Umar annal maqbara ta laysa mawdi'an lis-salah yana tabbatar da cewa ita makabarta ba guri ne na sallah ba ko shakka babu garaye yi ake magana mutum ya tafi ya je ya sallah ma da yake wallahu a'lam Allah shi ne wanda yake masani. To za mu tashi daidai wannan gaba domin ya ƙara za mana bayani a kan mumini yana sallah a cikin kabari ko baya yi. Zai ƙarin bayani a kai wata ne zuwa Allah ya nuna mana. To za mu tsaya wa kaddalan hadisa wa ma zikira ma awu ala karatu salati bil maqbar. Awwal da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa. Wanda muka yi kuskure Allah muka kucin sarki ya yabe mana. Wa alaikum salam. Yawwa.
masu aikin makaranta sai su ce yanayin kabari a basu ko da gawar mutu ce su ce makusannin ɗaya sun gama aikin da ya da ita kabari za su ce ga ko da ta mafi shi da babu mutane ko kuma kamata ya kan su su nuna yadda za a yi yawwa malam muhammad abin da yake dole abin da yake magana wani lokacin an kai kaf gawa kabari makabarta sai masu kula da makabarta ce kai ka daya wai saboda yanayin kabarin ko laushin gurin wani gurin za ku gani da yadda yake kar ka shiga ka rusa ya rugurguje sai sai ka tsaya su su shiga kawai su karɓa shi ko da ba su ce su karɓa su shiga abin da ya fi dacewa kamar yadda ka faɗa a gaba ta biyu shi ne a nuna ma yadda za ka yi tunda kai ɗan adam ne ka iya ni ma zai iya sai ne ta kafa ka guri kaza yi kaza a nuna ma kai ka karɓa domin karɓar wannan mamaciyar mace kai ba haramun da ba haramun ne haramun ne wallahi saboda haka daidai shi ne a koya ma idan sun sassaka sai ku shigo ku gyara ko da wani guri ya kurmo ai za a gyara gyara su sa da kansu da ku da ba muharramai ku karba ai maganar da kamar maganar da na yi jiya ne cewa wani wani kawai ya tafi wani kawai ya ji harkar da'awa wata ta mutu wai ba wanda ta iya wankan gawa ya je wanke wata ta ba na haya ba ne babu inda aka je ai haka gwara ba ma da sai ya koya musu ba ko ko kwara mata ruwa ce su mata da shi ya je wanke ta duk ya wasa domin haramun ne gaddar sara haramun ne saboda haka ba daidai ba ne abin da yake daidai a nusar da mutane cewa kaza za ku eh wani ne yanzu an muku mutuwa kai shigo ɗaya a guri kaza a miƙo jiya da za a idan sun saka ku sai ku gyara amma Allah ba daidai ba ne gaskiya ba daidai ba ne shi ne ɗaya da cikin fa'idodin wannan bayanin da kaji na magana na workshop ɗin da su wasu malamai suke kokari kwanan nan a yi din irin fa'ida kwarai da gaske to da haka ba daidai ba ne an ga ko wanda ko wanda nace muku an wa professor tambaya cewa ita gidan compound ne ɗaya kawai sai wanda kike wai bai da kowa take zuwa sai wata mata take zuwa sai mawa wanka ta wanke ta sama kaya ba ta da alaka da shi ba professor um dan zaro ma da ya nemo shi to wai zai ai ba wanda ya zai wannan ne mu wasu mazajen a rika biyan su in dai da wannan ko dai a je a sanar da hukumar da ta dace ko kuma ke ki biya a rika zuwa ya mawanka amma ba mu hana miki wai kide in kina son wannan to kide a daura muku aure ki inda bautar ki ke so ko dai ki bauta mata gaske amma ki dai ki rika mai wanka waye zaki ba kwa ganin mutum ko mutuwa ya je an sa mar sifati sai an rufe tsaraicin sa abubuwan ne wato sai ka ga rasa ta ina za a tawo wallahi ko ta ina abubuwa duk an dawo da su an fata shi ne problem ne kamar su Allah ya saukar kawai shi kamar yadda ake gadarwa su Usman bin Mas'ud mukullin Ka'aba to su ma haka aka gadar musu su ma kawai ba daidai bane Allah ba daidai bane ya kamata ko yaushe mu rika kokari muna ga wato wannan dai babban gyaran da za a samu na wannan harkar makawantu ma gaba ɗaya shi ne ya zanto masu kuɗi su shigo su ba da gudunmawa kamar yadda na faɗa da wajen ba da wakafin nan a wayan musu da kai cewa su rika yin wakafi su ba da sharaɗi wallahi zai taimaka kuma malamai su tsawo kamo a harka sannan a janyo masu aikin a makawantu ai kaga wata magana da na biya nace inda a ce da tsari na gaske tsarin gaske a ta zuwa lafiya makabarta bayan gama din nan a tashi a ita cewa a taimaka ya makabarta da muna da tsari sosai lokacin da mai hali ya mutu malam Muhammad Suleiman yake gaya wa malamin da yake su a makabartun sa an dena yake sai dai kawai da an ba mutuwa ku da aka yi wa mutuwar in mai hali ne za su ce ku kawo kuɗin masu aikin makabarta za su gaya muku sai kun kawo dubu biyar to a zo da kun ba da wannan aka je ba da zancen ka za a zuwa ana zuwa masu aiki a ce to ga wannan an huta haka wannan ba ta wannan za a gama zagaye wani lokacin ba tare dubu biyu ba ba to amma wannan aka yi kuma an ba su aiki cikakken aiki tsarukan ne duk mun saka saboda yanzu mutum ya tashi ya san in aka yi mutuwa kawai za a tafi gidan limamin kan a karɓo da kafai ko mun saba da wannan da talaka da mai kuɗi kowa wannan ake zuwa ya ji za ba mu san muhimmancin maulidin da jihis ba. Kwarai da gaske, ɗauka kawai wallahi wanda haka ta ce gidi ma zan da ya faru ba, kawai ya ɗauka kawai shi ma a gidan limamin kawai kama nan ake shuka shi. Bai san ciyowa aka yi ba, ya aka yi, ya aka yi. Allah ya samu dai. Fara wa matsayi. Na'am. Na'am. Contemplation. lokacin da muka biya wurin ba ka nan amma mun biya a nan an gane eh mun biya mun biya a karatun baya ne tun ba mu dade da fara jiya littafin ba mun biya ko yawwa za ka ga kamar sai da ali shi ma ina ji kan bara bi da kai ba ana ganin cewa mutane masu falala ne mutum mai kima da daraja sai a haura kabbara ta haura ta haura hudu an fahimta da ko za a iya yi daga hudu har zuwa tara kabbara tara za a yi kawai a wannan kabbara da za a rika ƙara hauki ne addu'a za a yi kaiwa eh a nema masa amma ya halatta mun biya nan eh yawwa saboda haka ya halatta eh ya halatta ai na kallon wasu wasu baban gwale ya salla wa to min afan ya kawo gawa ana idarwa sai irin irin sallar harabi ana yi gabara da wuri kawai assalamu alaikum ina ji wa suna cewa wayo an yi kome kaza kaza kaza saboda a kabbara ta wuri ne ce ko wai yin kallaba kuma mun biya nan ko mun biya ba cewa an kaga dama kai addu'a an kaga dama da kai kabbara ta wuri kai sallama to shi ne wanda ya zama abin cewa ana da tattaunawa wai kaza kaza kaza eh na'am in dai ka motsa baki yayi in dai ka motsa baki abinda ba a so ka zo kai shiru kana karatun a zuci wannan karatun zuci ne tunani kake ba karatu ba eh amma zuwa kafiya kana motsa baki ko da baka bayyana kowa ya ji ba ba komai eh bare kuwa bare kuwa ko kana tunanin cewa wai idan baka faɗa in baka faɗa an ji ba aljanin ba za ta ji ba sun ji in dai ba motsa bakinka an gama eh wallahi wa'ala Allah ya dace da mu muna roƙo Allah da sunayen cikawa da tsofin da ɗaukaka mu sun yi mara lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya ku da muke da lafiya Allah ka inganta lafiya iyayen mu da malaman mu da yan uwan mu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka jigan su da gafara masu rai kuma Allah ya ƙara musu lafiya da tsawon kwana mai amfani muna roƙo Allah da sunayen cikawa kasar mu Allah ka zauna da ita lafiya mun ce rayuwa da talauci da ake fama da shi Allah ka yaye mana muna roƙo Allah da sunayen cikawa da tsofin da maɗaukaka duk wanda suka yi mana wasiya da